Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau juma'a ashirin da ɗari hudu da talatin da shida daidai da goma ga watan yuli miladiya dubu biyu da Allah ya dawo da mu gidan maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam domin ci gaba da sauraron tafsirin alƙali na maulanmu Sahibul Faidati Sheikh Ibrahim Yes radiyallahu ta'ala anhu wanda jami'i shine a sayyidi Muhammad Sunusi Bello Goma sai kuma shehun mu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وما منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا الشجرة فتكونا من الظالمين
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره بدار الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي بهذا المهدري والتاره بنظرة تاتي لنا بالزفر الحمد لله جيا من بياني قد sha'anin wato halittar annabi adamu alaihi salamu da yadda allah tabaraka wa ta'ala yi wa mala'iku umra da siman sujada saboda yana gabansu a ilimi suna gabansa a ibada a ilimi a nan ne aka tabbatar cewa ilimi itaciya ce ibada kuma 'ya'yan itatuwan ne saboda haka ana so a gabatar da ilimi akan komai shi ibrahim yana faɗi cikin ruhul adab fal ilmu amri huwa imamul amal kama a ta da khairur rusul to wannan dalili sai Allah tabaraka ta'ala ce dukkan mala'iku siwa annabi adamu alaihi salamu sujjada sai suka tafi kawai suka yi shi kuma iblis la'anatullah alaihi sai ya tsaya yana auna matsayinsa da matsayin adamu yaya an halice shi da wuta yi adamu da tabo zai bar girmansa da darajar sai je wa annabi adamu sujada yana faɗi cewa shi ya fi annabi adamu daraja saboda haka ba zai masa sujada ba sai ya ƙi to mala'iku da suka ɗago daga sujada suna ɗagowa sai suka ga shedan ƙiƙam a tsaye shi bai ba sai suka sake komawa karo na biyu suka karewa adamu sujada waccan ta farko sujada ce ta umarni ta ibada ta Allah Allah ne ya umarni wannan sujada ta biyu sujada ce ta godiya ga Allah ga shugabansu gaba ɗaya bai ba ya tsaya yana aunawa da hankali su kuma Allah musu muwafaka su yi wannan sujada sujada ce wadda tsawon shekarunta shekara 500 ne da suka yi sujada ba su dago ba sai da suka shekara 500 irin namu to haka aka yi Allah tabaraka wata'ala ya ba wa iblis dama ya magana da mala'iku don mala'iku abin ya ba su mamaki wannan a matsayinsa na babba gashi makusanci gashi kaza gashi kaza ma ya ƙi bi umarnin Allah sai shaidan ya ce bari muku bayani don kusan dalilin da ya sa ban yi sujada ba ba ra'ayina ba ne ya kawo musu maganganu ya ce ku sani ni na fi ku sanin cewa Allah shine ubangiji na mahalicci na mamallaki na a me yasa Allah ya halicce ni bayan ya san cewa ni matsiyaci ne kuma zai azabtar da ni me yasa bai banni ba sannan me yasa lokacin da ya halicce ni ya san cewa ni ba zan bi shi ba a cikin umarni a yi wa annabi adamu sujada to me yasa yin umarni din yace in yi kuma alhali tun azal ya san in ya ce in yi ba zan yi ba sannan lokacin da na ƙi yin sujada ga adamu me yasa ya kore ni kuma ya tsine min sannan ya sanya ni daga cikin matsiyata ko kuma ya sanya ni matsiyaci alhali ni ban ce komai ba ni ban ce komai ba illa dai kawai ni na ce ba zan yi wa wani Allah sujada ba saboda haka ya kore ni kuma alhali shi ya sani cewa tun azal ni ba zan yi wannan sujada ba lokacin da ya tsine min ya kore ni ya sanya ni matsiyaci da dukkan wanda ya bi ni to me yasa bai harkar da ni ba kuma ya banna a duniya wai dai yana gaya mala'iku ne wannan sannan kuma ya dora ni akan yan adam in batar da su in karkatar da su sannan kuma na nemi a jirkintar da ni zuwa alkiyama kuma ya karbi addu'ata alhali shi ya sani cewa malamin da yake dauke da sharri bai daidai da malamin da yake dauke da alkhairi ba ya san ni na dauke da sharri adamu kuma yana dauke da alkhairi amma ya bar ni a haka mala'iku dai suka shiru su ce komai ba suna kallo to da Allah tabaraka ta'ala ya ga shubhar ta yi girma sai Allah tabaraka ta'ala sai ya ce to bari in baka amsan abin da kake ga mala'iku na tambaya ta farko da kai ba gaskiya bace ƙarya kake da ka yadda cewa ni mahaliccinka ne kuma ni ubangijinka ne to ai da ka san cewa ni ba a tambaya ta akan abin da na aikata shi ubangiji mahalicci yana aikata abin da ya so ne saboda haka me yasa ka tsaya kana tambaya ta to Allah tabaraka wa ta'ala dai ya ba shi amsoshin duk wannan shubha da ya jefa a cikin mala'iku sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya musu cewa da ya ce muku shi bawan Allah ne wannan ma ƙarya yake yi inda shi bawa na ne me yasa zai jayayya da ni to wannan shubha da iblis ya jefa a cikin mala'iku ita ce take yawo a cikin al'umma har tashin alkiyama duk annabin da Allah zai aiko sai mabiyan shedan sun jefa wannan annabi wannan shubha da shedan ya jefa a cikin mala'iku duk waliyin da Allah zai tada a kowane zamani sai jama'ar da ke bin shedan a wannan zamani sun jefa mutane shubha irin shuba da shaidan ya jifa a cikin mala'iku babban abin da mutane suke faɗi idan Allah tabaraka ta'ala ya aiko musu da manzo to sai su ce in haza illa bashar mislukum wannan da yake kira cewa abin shi din nan ba wani bane mutum ne irin ku la yastahiqu an yattabi'uhu bai cancanta abin shi ba to haka za a yi ta yi har alkiyama shi ya ce to wa haka za ƙarar ƙuraishin bi muhammadin sallallahu alaihi sallama haka nan ƙuraishawa suka dinga faɗi har suka ga annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama suna cewa shi ma mutum ne irin su amma wa ne mutum muhammadu basharun wa laysa kal bashar bal huwa kal yaqut bainal hajar wa hadhihi shubhatul la tartafi'u anil nas wannan shubha ba za ta taɓa ɗauke ta a cikin mutane ba wa kullu shubhatin duk wata shubha ba'ada ba'adu bayan wannan ne inna ma ta tafarra'u min hadhihi shubhati tana resantuwa ne daga wannan shubha da shedan ya jefa a cikin mala'iku wa kunna ubangijin ce sai muka ce ya adamu ya kai adamu uskun anta wa zawjukal janna ka zauna da kai da matarka a aljanna hawa ita ce hawa aljannata ku zauna a cikin aljanna wa kula min haragadan ku ci duk abin da kuke so a cikin aljanna na daga abinci wasi'an mai yalwa la hajara fihi babu iyaka ba iyakance muku ba ce ku ci kaza kar ku ci kaza ba haisu shi tuma duk yadda kuke so wala ta karaba sai dai kar ku kusanci hazi shajarata wannan itaciya bil akli kar ku ci wayyal hindatu ita ce alkama awil karmu ko kuma inabi alkarmu itaciyar inabi kuma wannan itaciya ita ce farkon itaciyar da idan mutum ya shiga aljanna zai fara ci inabi din nan ko da yake wasu malaman sun ce a hantar kifin da yake dauke da duniya shi za a yanka wannan hantar ita yan aljanna za su fara ci don su tabbata cewa duniya ta tashi fata kuna sai ku kasance tasira wato sai ku zama min zalimina daga cikin azzalimai al'asina masu saban Allah fa zallahu shaidanu sai shaidan ya nisatar da su iblisa a azhabahuma wato ya tafiyar da su anha gabarin aljanna ai anil jannati ya nisatar da su wato daga barin aljanna fa akhrajahuma sai ya fitar da su min ma kana fihi daga abin da suka kasance a cikinsa minan na'imi na daga nima وقلنا هبطوا منها جميعا وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
to da shaidan ya zo ya sa su suka ci wannan itaciya da aka hana su su ci ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wa qulna habidu sai muka ce duk ku sauka ilal ardi zuwa ƙasa antuma ku biyun nan adamu da hawa'u bi mashtamalatuma alai da abinda wato kuka kunsu a kansa wato abinda kuke dauke da shi na yaya da jikoki min zurriyatu kuma daga cikin zuriyarku ba'rukum sashen ku yani ba'ru zurriyati ba sashen zuriyarku libadin ga sashi a duhun za zama makiya a duhun libadin sashen ku za zama makiya ga sashi za ku zama makiyan shedan shedan zai zama makiyan ku za ku zama makiyan macijiya macijiya za ta zama makiyan ku sannan a cikin 'ya'yanku kafirai za zama makiyan musulmi musulmi za zama makiyan kafirai sannan muminai munafikai za zama makiyan muminai muminai kuma za su zama makiyan munafikai to haka za a yi sashen ku zai zama makiya ga sashi wala kun fil ardi mustaqarrun yanzu kuma ba ku da mazauni a aljanna mazaunin ku ya koma ƙasa mawdi'u qararin wato bagiran tabbatar ku ya koma ƙasa wa mata'un da abincin ku abin jin daɗin ku ma ta tamatta'una bihi abinda za ku rika jin daɗi da shi ilahinin zuwa wani lokaci waqta inqidai ajalikum lokacin karewar wato ajalinku فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin a nan ne aka samo asalin talƙinin ɗariƙu na sufaye daga wannan talƙini ɗin ne fatalaka adamu sai adamu ya karbi kalimatin wasu kalmomi min rabbihi daga ubangijinsa alhamahu ubangiji ya sanar da shi iyaha wannan kalmomi amar Allah Allah ya yi umarni adamu ya umarci annabi adamu an yaskuna fil jannati ya zauna a cikin aljanna wa zawjatuhu da matarsa ba'da ma khalaqa hawa bayan Allah ya halicci hawa min dil'ihi yusra daga hakarkarinsa na hagu wa zawwajaha iyahu sannan ya aura masa ita wato kafin aura masa ita sai da ya ganta a mafarki annabi adamu alaihissalam allah tabaraka wa ta'ala ya sa masa bacci irin nasu na annabawa a cikin aljanna to a cikin wannan bacci sai yi mafarki da ita hawa'u ya ganta mutum irin shi alhali tun da aka halice shi bai taɓa ganin mutum ba sai dai mala'iku kawai sai ga mutum amma a jikinta akwai abubuwan da a jikinsa babu sannan Allah ya ba ta kyau na 'yan matan aljanna tuku sannan Allah tabaraka ta'ala ya tufatar da ita rigar aljanna aka sa mata gwalagwalai na aljanna ta zama tana haske kamar rana to daga nan annabi adamu sai ya farka daga baccinsa yana farkawa kawai sai ga har Allah ya halicce ta ma ya aje ta a gefensa to da ya farka ya ganta sai ta burge shi matuka shikenan sai ya tashi ya kai hannun wata kamar zai taɓa ta sai mala'iku suka shiga tsakiya suka yi ce a'a sai ce ai dan ni Allah ya halicce ta ba ku ga ta yi kama da ni ba suka ce lallai amma ba a ba mu umarnin mu baka ka taɓa ta sai Allah ya ce masa Adamu dan kai na halicce ta amma kar ka taɓa ta sai ka ba da sadaki sai annabi Adamu alaihi salam ya ce menene sadakinta sai Allah tabaraka ta'ala ce masa as-salatu ala habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kai salati bisa masoyi na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai annabi adam ya ce wa man yakunu muhammad wane ne shi muhammad din nan sallallahu alaihi wasallam sai ya ce innahu min auladika wa huwa akhirul anbiya shi muhammadu din nan yana cikin 'ya'yanka shi karshen annabawa laulahu ma khalaqtu khalqan da ba dan shi ba da ban halicci halitta ba baki da to daga nan sai adamu ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah ya aura masa sai da hawa ranar juma'a bayan zawali sannan aka yi walima da yamma daidai lokacin zikirin juma'a Eh, wannan zaman da muke na godiyar Allah ne tabaraka wa ta'ala to haka aka yi sakana fil jannati sai suka zauna a cikin aljanna wa nahahum Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya hane su an akali shajarati daga barin cin wannan itaciya ta alkama ko inabi wa iblisa shi kuma iblis domin da sai aka kore shi minan jannati daga aljanna wa kanat alhayyatu dabbatun a wannan lokaci a to macijiya wata dabba ce za ta arba'i ƙawa'ima ma'abociyar ƙababuwa guda hudu jamilatun kyakkyawa fil jannati aljanna a lokacin ita macijiya tana da ƙafafuwa ba yadda take din nan ba a lokacin a aljanna babu dabba kyakkyawa kamar macijiya kanta Allah ya hace ne daga yakutu ja idanuwanta kuma daga zabar jadi kore sannan harshenta daga kafur sannan ƙafafuwanta kamar misalin ƙafafuwan raƙumi tana da tsawo haka take a wannan lokaci haka Allah tabaraka ta'ala ya halice ta shine a shi ya ce walan malam ya kadar iblis ala da kulil jannati lokacin da iblis ya ga bai da iko a bisa ya shiga aljanna li waswisa li adama danyewa annabi adamu waswasi dan saboda tsabar hasada lokacin da Allah ya kori Iblis da ya yin sida shekara ɗari uku ya a bakin kofa aljanna yana neman yadda zai yi harkar da annabi shekara ɗari uku yana leƙi yana dan an hana shi shiga yana so ya ga wani dalili ne zai ɗan gifta ya ɗan samu wani hanya dan Allah ya bashi ilimi ba mai ilimin shi a lokacin aljanna zai yi amfani da cikin ilimin da Allah ya bashi ya shiga kuma Allah ya bashi dama to haka yi kusan shekara ɗari uku yana duba wato jihar kofar aljanna yana kallo ya ga waye zai gifto sai ga ɗawisu ɗawisu yana zuwa sai shi ɗin ya maza ya tafi shi a ya kai wannan tsuntsu kyakkyawa tsuntsu mai daraja mai albarka da Allah taimaka min mana in shiga aljanna sai ce kai din a matsayin ka sai an taimaka dan duk ba san abin da ya faru kowa yana girmama shi kai din a matsayin ka ya za a ce sai ce a ai wato akwai abin da yasa ba zan shiga ba dan akwai abin da nake so ni ne zan wa adamin nan da aka aje shi a aljanna zan mai nasiha ne to kuma ba na so masu gadin nan su gani sai shi dawo sai ce ni ba zan iya ba gaskiya ba zai yi ba zai yi ba amma tun da dai kai babban ne kuma kana da daraja ka bari in na shiga ciki zan yi duba cikin dabbobi sai in samu wata za ta iya sai ta zo to da dawo sai ya shiga ciki sai ewa macijiya magana macijiya ta zo tana zuwa suka gaisa da iblis bayan ta girmama shi ce ga abin da nake so ta ce dan me kai ba za ka shiga ba ya ce a kinji kinji kinji kinji to yanzu ya za a yi ka san dai ridwanu dole ya gamu sai ya ce mata ina da ilimin da ridwanu bai da shi kuma ke kanki in kika yadda kika dauke ni zan sanar da ke wani ilimin da duk dabbobin aljanna ba san shi ba to ya za a kenan ya ce ki bude baki zan shiga cikin fikanki cikin haƙorinki mun shiga kawai sai ki ajiye ki kama gabanki shi kenan sai ta yadda an yana shiga ciki kawai sai aje dafi asalin macijiya ba ta da dafi zaman da ya a cikin fikanta a nan ya aje wannan dafin tana zuwa kawai sai ta aje shi shi kenan kawai sai fara kada jita sai sai da hawa sai ta jiyo kasan mata da kiɗa shi kenan kawai sai ta fito lokacin shi kuma adamu ya dan fita haka yana dan kewaya aljanna kawai sai yi mata huduwa ita ma bata san abin da ya faru ba dan lokacin abin da ya faru ba a halicce ta ba to daga nan shedan ya yi mata hudubar da ya mata har ta tsinki wannan itaciya kamar da yadda zai zo to lokacin da shaidan ya nemi dawoyi su ya shigar da shi bai tsaba shi wai ce saraka bi ala sautihi sai shaidan ya kara da madaukakin sautin shi ya ihu kharaja kharijal jannati wannan ihu daga wajen aljanna ya ji fa'atatul hayyatu sai wannan macijiya sai ta fito ta zo tana fitowa baka sai shaidan ya fashe da kuka wa qala la ilaha dinasiyatul li adama kin gani ina da wata nasiha da zan yi wa adam wala aqdiru ala dukhulil jannati amma ban da ikon shiga aljanna inji alini fi fammiki ki sani a bakinki hatta la taranil mala'ikatu har kar mala'iku su ganni fa zahabu ila adama sai in shiga zuwa ga adam wa u'addilahu nasihata sai in bashi nasiha da nake dauke da ita daga nan fa'alatul hayyatu sai macijiya sai ta yadda tana yadda daga shiga sai ya je mata dafi fadakala iblis ala hawa sai iblis ya shigo wurin sai da hawa'u ko waje da adamu gaiban sai tar da adamu baya nan fa sama billahi sai ya rantse mata da Allah anna hadhihi shajarata cewa wannan itaciya wanda aka ce kasu ci shajaratul khuldi itaciya ce ta dawwama wai in an ci dawwama za a yi a aljanna idza akala minha in suka ci daga wannan itaciya la yukhrijani ba za a fidda su ba min aljannati daga cikin aljanna sannan wai ko ba za su yi farfara ba sannan ba za su tsufa ba abin da ya gaya musu kenan ba tsufa ba farfara ba fita min aljannati abadan daga cikin aljanna har abada wa idza lam ya'kula minha amma idan ba su ci wannan itaciya ba la budda anna Allah yukhrijahuma min aljannati babu makawa Allah zai fitar su daga aljanna qalat hawa sai sai da hawa sai ta ce la yaqdiru ahadun an yuksima bi ismillahi wa huwa kafir tace to wannan dai gashi dai babban mala'ika ne kuma ni na sani ba wanda zai iya rantsuwa da sunan Allah alhali makarici dan a lokacin ba a taba yin ƙarya ba bata san zai yi wa ai ƙarya ba balle kuma har a rantsi da Allah to a wannan ya zo cikin isasul anbiya'i ta ce wa ma kana wato ya ce wa ma kana ya zunnani anna ahadan ya halifu billahi kaziban yani adam wa hawa su a zatan su babu wanda zai iya rantsewa da sunan Allah alhali makareci to haka aka yi yi rantsuwa shikenan sai dawowa sai ta amince da abin da ya faɗi fatana walati shajaratu sai suka tsinki 'ya'yan itaciyar nan akhazat salasa habbatin sai ta tsinki ya'ya uku aka lad wahidatan sai ta ci guda daya filihini a take wadda kharad wahidatan sai ta aje guda daya li nafsiha ta ce sai an jima zan ci wadda kharad wahidatan li zawjiha sai ta aje wa mijinta guda daya annabi adam alayhi salam fa ata adam sai ga annabi adam ya